Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Alhamis, 28 ga watan Ramadana, hijira 1441 daidai da 21 ga watan Mai miladiya 2020. Za ku ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma cikin firiya da tafsir juzi'i na biyu na Maulana Musa ibn Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala an shafi na 191 muna cikin suratul an'am aya ta farko malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعده بنظرة تأتي لنا بالزفر يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون آه wannan sura da muka shiga suratul an'am kamar yadda muka faɗi tun a jiya makkiya ce wato wannan sura a makka ta sauka amma akwai ayoyi guda shida waɗanda su a madina suka sauka wani ƙaulin kuma ayoyi uku ne suka sauka a madina a cikin wannan sura wato ƙul ta'ala watlu ma harrama rabbukum alaikum zuwa la'allakum taqilun da kuma wala taqrabu mal al-yatimi har zuwa la'allakum tazakkarun da kuma wa anna hadha wa anna hadha siradi mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadha siradi mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula har zuwa bakin la'allakum tattaqun wannan sura waɗansu malamai sun ce ayoyi shida ne suka sauka a madina a cikinta waɗansu malamai suka ce ayoyi uku ne suka sauka a cikinta amma kalibi shi kuma ya ce al'an'amu kulluha makkiyatun illa ayataini na zalata bil madina tafi fanhasul yahudi wato ita wannan sura suratul an'am baki ɗayanta makkiya ce amma akwai ayoyi guda biyu madaniyai waɗanda su sun sauka ne a madina a cikin sha'anin fanhas wanda yake ba yahudi din nan kamar yadda aka sani wace aya kenan ita ce kulma nan zalal kitaban lazi ja'a bihi musa wannan ayoyi guda biyu a su ne kawai ba a makka suka sauka ba su a madina suka sauka to ita wannan sura suratul an'am ta sauka ne saboda tarbiyyar wato tauhidi saboda ta reni tauhidi musamman ma tauhidin majzubai shi yasa in ka shiga cikin surar za ka rika ji ra'a kaukaban ƙala haza rabbi ra'a alƙamar ƙala haza rabbi ra'a shamsa bazigatan ƙala haza rabbi haza akbar amma da ya yi baƙa'i kuma sai ce inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikin to ita wannan sura tana tarbiyyar tauhidi tana tarbiyyar na tauhidi kuma wannan sura kamar yadda muka ambata tun farko wato makkiya ce banda waɗannan ayoyi guda shida ko kuma guda uku ko kuma guda biyu su kaɗai ne waɗanda ba makkiyai ba a abdullahi bin abbas allah ya ƙara mar yadda ya ce nazalat suratul an'ami wa haulaha sab'una alfa malakin lahum zajalun yaj'aruna bit tasbih wannan sura suratul an'am mala'iku dubu saba'in suka rako ta wurin annabi sallallahu alaihi sallama da za ta sauko mala'iku daura da ita suna kewaye da ita suna kwada tasbihi ga Allah tabaraka ta'ala da tamjidi da tahmidi da takabiri haka suka rako ta shi ma annabi ayat tana zuwa sai da ya tasbihi ya sujada ga Allah subhanallahi alazim subhanallahi alazim subhanallahi alazim sannan annabi ya sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ta sauka ne cikin dare kuma jumlatan wahidatan ta sauka ba kadan kadan ta sauka ba surar gaba ɗayanta ta sauko cikin dare a cikin daren annabi ya ce a nemo kuttabu marubuta su zo suka zo annabi ya ce ku rubuce ta baki ɗaya yana faɗa suna rubuta sai da suka rubuta ta tas sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallame su to wannan shine abin da mafi yawancin sahabbai suka rawaito da kuma mafi yawancin malaman tabi'ai sun tabbatar cewa ayat ta sauka ne baki ɗayanta ba kaɗan kaɗan ba sannan kawu ya ce wato fatihatul an'ami hiya fatihatul taurati farkon abin da Allah tabaraka ta'ala ya buɗe suratul an'ami da ita shine alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ardi wa ja'ala az-zulumati wan-nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun to littafin attaura ma farkon abin da Allah ya buɗe shi kenan wannan fatihar ta suratul an'am ita ce fatihar littafin attaura da ita Allah tabaraka ta'ala ya buɗe littafin attaura sannan waɗansu malamai kuma suka ce khatimatu taurati hiya khatimatu hudin ƙarshen abin da Allah ta'ala ya cika littafin attaura da shi shine ƙarshen abin da aka kulle suratu hudin da shi wato wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'amaluna shine ƙarshen abin da Allah ya rubuta a cikin attaura kuma shine ƙarshen abin da ya zo a cikin suratu hudin alaihissalam to kuma waɗansu malamai suka ce a ƙarshen attaura shine ƙarshen suratul isra'i abin da Allah ya cika littafin attaura da shi to da shi ya kulle suratul isra'i alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira wannan shine karshen abinda Allah ta'ala ya kulle wato littafin at-taura da shi sannan ita suratul ma'ida da muka kare wato Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita ne a cikin kafawa yahudawa hujjoji ita suratul ma'ida Allah ta'ala ya saukar da ita ne hujjoji ga yahudawa amma ita suratul an'am Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ita ne hujjoji ga mushrikai maguzawa dama su ne mafiya ƙiyayyar musulmi la tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku su yahudawa hassada suke wa musulmi su kuma mushrikai ƙiyayya suke wa musulmi su kwata-kwata ba su san Allah ba ba san addini ba balle su san annabi yasa suke ki amma yahudawa sun san Allah sun san annabi sun san alkur'ani amma suke kin saboda ka su ƙiyayyar yahudawa ƙiyayyar hassada ce ƙiyayyar mushrikai ƙiyayyar jahilci ce shi yasa mushriki zai iya daina ƙiyayyarka amma ba yahude ba zai daina kinka ba saboda kullul adawati qad turja izalatuha ko imatatuha illa adawatu man adaka ko siwa adawatu man adaka an hasadi su yahudawa Allah tabaraka ta'ala ya saukar da suratul ma'ida dan ta kafa musu hujja su kuma mushrikai Allah ta'ala ya saukar da wannan sura da za mu shige ta yanzu suratul an'ami domin ta zama hujja a gare su sannan Allah tabaraka ta'ala a cikin wannan sura ya ambaci dukkan hukunce hukuncen abinci na na halal na abincin da ya haramta duk abincin da Allah ya haramta ya ambace shi a cikin wannan sura suratul an'am sannan duk dabbobin da suke awa Allah ya haramta su su ma Allah ya ambace su a cikin wannan sura bil ijmali kamar yadda ya ambace su a cikin suratul ma'ida bit tafsili abubuwan da ya halatta a ci a abubuwan da ya haramta a ci Allah ya haramta da dabbobin da Allah ya haramta gaba ya ambace su tsugul tsugul tsugul tsugul a cikin suratul ma'ida amma Allah ta'ala zai ambace su daki daki dalla dalla gaba ɗayansu a cikin wannan sura suratul an'am wato ajiya mun faɗi cewa ita wannan sura suratul ah, suratul an'am tana daga cikin ɗayan surori guda biyar waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci a ya ambaci hamdala ya fara su da hamdala wato fatiha Allah ya fara ta da a kalmar godiya sannan suratul an'am ita wannan sura Allah ya fara ta da kalmar godiya sannan suratul kafi Allah tabaraka ta'ala ya bude ta da godiya sannan suratul saba'i Allah tabaraka ta'ala ya buɗe ta da godiya sannan suratu fadiri Allah tabaraka ta'ala ya buɗe ta da kalmar godiya to ita fatiha din nan wadda ita ce farko ita ce ummul kitari ita ce ummul qur'an ita ce asabul masani wa laqadati naka sab'an min al masani wal qur'an al azim wato fatiha ita ce ta ɗauko dukkan alqur'ani baki ɗaya shi yasa a cikin fatiha zaka iska sunayen Allah tabaraka ta'ala guda biyar cip cip الله الرب الرحمن الرحيم الملك waɗannan sunayen da su Allah ta'ala ke juya halittarsa baki ɗaya dukkanmu muna yin mu'amala da Allah tabaraka ta'ala a cikin waɗannan sunaye Allah ta'ala yana yin mu'amala da mu a cikin waɗannan sunaye shi yasa zaka iske an samo sallah ne daga sunan Allahu aka samo azumi daga sunan Rabbu aka samu zakka daga sunan rahmanu aka samu a, a an samu tauhidi farko tauhidi an samo shi ne daga allahu a sunan allah allahu sannan a sallah aka samu ta daga cikin sunan allah rabbu daga cikin sunan allah rahmanu sannan aka samu zakka daga sunan allah a, rahimu aka samu hajji daga cikin sunan allah almaliku tauhidi sallah azumi zakka hajji duka suna cikin a fatiha ne suna cikin sunayen Allah ne sannan sallolin ma guda biyar ne asbahi azahar la'asar magriba isha'i su ma suna cikin wannan suna to sai Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan surori guda hudu suratul an'am suratul kahfi suratul saba'i suratul fadiri sai Allah ta'ala ya ɗebi sunaye guda hudu a cikin sunaye biyar na fatiha sai ya rarraba musu sai ya barwa fatiha Allahu sai ya ɗauko rabbu rabbu sai ya danka a hannun suratul an'ami shi yasa take renon tauhidi shi rabbu mai tarbiya mai reno to ita wannan sura za ta reni tauhidi musamman tauhidin majzubai duk mutumin da bai kula da lan'ani ban bai hankali ba zai halaka in majzubi ne saboda ka dole ba wa suratul lan'ani tauhidinsa ta rene shi duk majzubin da ya ki kai wa lan'ani tarbiyyar tauhidinsa da jazabarsa to in bai hankali ba zai faɗi ita ce za ta yi masa tarbiyya mai kyau ta kintsa shi ta kyautata shi ta kai shi halara ta ce da shi ha an ta rabbuka to sai Allah tabaraka ta'ala sai ya dauki sauran sunayen kuma ya zuba a cikin waɗancan surori duka dai jiya mun ambace su fatiha tana sanar da mu girman ismul jalala Allahu suratul an'ami tana sanar da mu girman kasaita sunan Allah arrabbu suratul kafi sana sanar da mu girman kasaita sunan Allah arrahmanu ita kuma suratu saba'i tana sanar da mu girman kasaita sunan Allah arrahimu ita kuma suratu fadiri tana sanar da mu girman kasaita sunan Allah almaliku almaliku saboda haka kamar yadda aka ji jiya mun faɗi ita wannan sura bayan renan tauhidi da take yi kuma ta sauka ne akan ƙaryata maguzawa mushrikai masu cewa allahu khaliqun nur wa shaidanu khaliqun zulumat allah shine mahalicin haske amma shaidan shine mahalicin duhu allah ne halicci haske shaidan kuma ya halicci dufai to shine allah tabaraka wa ta'ala ke ƙaryata su wallahu khaliqu kulli shay' Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa kansa kirari da yabo a bisa kirkirar wannan halitta da ya yi Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi kansa ya yi wa kansa kirari ya jinjina wa zatinsa da zatinsa wato ya yabi kansa da kansa saboda wannan kirkirowa da yi wa wannan halitta wadda ita ce mahallin bayyanar girman jalalarsa da jamalarsa da kamalarsa to Allah tabaraka ta'ala ya jinjina wa kansa da kansa sai ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur alhamdulillahi allazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nura godiya da yabo sun tabbata ga Ubangiji Allahu wanda ya halicci sammai bakwai da abin da yake cikinsu a kwana biyu. Sammai bakwai da duk abin da yake cikinsu na rana wata taurari a kwana biyu Allah ya halicce su ranar Lahadi da ranar Litinin. Ranar Lahadi da ranar Litinin. sannan Allah tabaraka ta'ala ya halicci ƙasai da abin da ke cikinsu na tekuna da duwatsu da itatuwa su ma a kwana biyu ranar talata da kuma ranar laraba ranar talata da kuma ranar laraba ƙila waɗansu malamai suka ce Allah tabaraka ta'ala ya fara halittar rana kafin ya halicci dare sannan Allah tabaraka ta'ala ya fara halittar rana wato Allah ta'ala ya fara halittar haske kafin ya halicci duhu sannan Allah tabaraka ta'ala ya fara halittar rana kafin ya halicci dare sannan Allah tabaraka ta'ala ya fara halittar ƙasa kafin ya halicci sama to shine Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana a farkon wannan sura kamar yadda muka karanto jiya alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan-nur alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai khalaqa samawati wannan da ya halici sammai bakwai wal arba da kuma kassai bakwai dan me Allah ya ambace su bai ambaci sauran halittarsa ba khassa huma Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance su bi zikir da ambato li'annahuma a'zamul makhluqati saboda sammai bakwai da kassai bakwai su ne mafi girman halittocin Allah baki da misali in ka ce ba ambacin mala'iku ba sai ce ai a sama suke a rate in ka ce to ya Allah bai halicci mutane sai a ce ai a ƙasa suke a kwance waɗancan suna sama a tsaitsaye mala'iku kenan mutane kuma suna ƙasa a kwance mutane kenan to shi yasa saboda girman sama wadda ta kwashe mala'iku da kuma girman ƙasa wadda ta kwashe mutane sai Allah tabaraka ta'ala sai fara ambatansu khassahuma bizikri li'annahuma a'zamul makhluqati lin-nazirin amma shehu yace dalili saboda sammai bakwai da kasai bakwai su ne mafi girman halittocin ubangiji tabaraka ta'ala ga mai kallo duk mai kallo idan ya kalla zai ga sama da ƙasa su ne mafi girman halitta dama Allah ya faɗi a yi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wallahi halittar samai bakwai da ƙasai bakwai sun fi girma daga halitta wato irin halittar mutane waje ala zulumati wal nura sannan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya halicci sammai bakwai ya halicci ƙasai bakwai sai kuma ya sanya dubbai da kuma haske kullu zulmatin duk wani duhu wa nurin da duk wani haske au zulmatul kubri ko kuma dubbai irin na kafirci wa nurul iman da kuma hasken imani wato shi duhu yana da yawa duhu yana da yawa jahilci duhu ne munafinci duhu ne ƙeta duhu ne hassada duhu ne girman kai duhu ne hijabi duhu ne so shi yasa sai aka yi jam'insa zulumati amma haske kwaya ɗaya ne shi yasa aka ce wannur saboda haka dubbai irin na kafirci da kuma haske irin na imani allahu huwa allazi khalaqa samawati wal arda tarahuma wa khalaqa zulumati wa khalaqa nura Allah tabaraka ta'ala shine wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai za ka gansu Allah tabaraka ta'ala shine ya halicci dubbai kuma Allah tabaraka ta'ala shine wanda ya halicci haske jama'ar zulmati kaji ko wa duhu jam'i dubbai wa afradan nura sai ya kaɗaita haske ya ce annur likasarati asbabi zulmati saboda yawan hanyoyin shiga cikin duhu hanyoyin shiga duhu da yawa amma hanyoyin haske hanyar haske kwaya ɗaya ce shi allah shine sababin shiga cikin haske shi kuma shaidan yana da ma'aikata wa khalaqa zulmati wan nura Allah tabaraka ta'ala shine wanda ya halicci duffai kuma ya halicci haske jama'a zulmati wa afradan nura likasrati asbabi zulmati summa allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna amma kash sai gashi waɗanda suka kafircewa ubangiji suka kafircewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirce alqur'ani ma qiyami hazar dalili tare da Allah tabaraka taala ya tsaida musu da wannan dalili na cewa shi ya halicci sammai bakwai ya halicci kassai bakwai ya halicci dubbai ya halicci haske amma kash sai ga kafirai su kuma sun kafirce bi rabbihim da ubangijinsu ya adilu ne yani wato suna hada Allah tabaraka taala da gumakansu ya adilu ne yani yusawwuna bi rabbihim gairahu suna hada ubangiji suna daidaita shi da waninsa fi ibadati ko fil ibadati a cikin bauta sai ga kafarai bayan Allah tabaraka ta'ala ya gaya musu cewa shine ya halicci sammai bakwai shine ya halicci kasai bakwai shine ya halicci dubbai shine ya halicci haske amma sai ga shi kafarai suna hada Allah tabaraka ta'ala da karafuna da duwatsu da itatuwa da rana da wata da taurari da wuta da ruwa duk abin da suke bauta sai su ce daidai yake da ubangiji to shine Allah tabaraka ta'ala ce ai ba za su yi daidai ba wanda shi ne mahalicci a daidaita shi da wanda shi kuma halittarsa aka yi huwa allazi khalaqakum هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون wato wannan aya tana shiryar da mu ne ya zuwa cewa mu sani allah tabaraka ta'ala ya hukunta wa bayi wato lokuta guda biyu akwai ajali na mutuwa akwai kuma ajali na tashin kiyama Allah tabaraka ta'ala ya hukunta wa bayi wato lokuta guda biyu lokaci na farko shine lokaci na mutuwa shine lokacin karewar dan adam lokaci na biyu shine lokacin tashin kiyama wato lokacin da duniya za ta kare za a tashi dan adam a shimfiɗa lahira ita kuma to wannan hujja ce wannan aya hujja ce a bisa cewa lallai lallai idan mutum ya mutu za a tashe shi ba kamar yadda ashabu shimali suke faɗi ba wa kanu ya ƙulu na aiza mituna wa kunna turaban wa izaman inna lamab'usuna inna lamab'usuna yaya za a yi a ce yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya kuma a ce za a tashe mu su suna mamaki akan wannan to ai wannan al'adar dan adam ne dan adam tun lokacin da yake me ya haɗa ni da jini kuma ni fari jini ja sai gashi kuma ya zama jini din da ya zama jini da an gaya masa zaka zama tsoka zai ce ya za in zama tsoka ni da nake gani a zube kaman ruwa shi kuma tsoka da yake a cure a dunkule sai gashi ya zama tsoka din to da san da ya zama tsoka za a ce mai zaka zama kashi zai ce ya za in zama kashi ni da nake da taushi kashi da yake da da tauri sai gashi ya zama kashi din to da za a ce masa za a dawo yadda ka zama kashin nan naman nan zai sake dawowa za a yi wa wannan kashin rabta da shi zai ce wannan wani irin magana ne sai ko gashi an yi din sai ga dan adam ya zama mutum sai ga maniyi ya zama mutum to da dan adam yana da tunani ubangiji tabaraka taala wanda ya mai da maniyin nan bi da rai ya mai da shi dan adam mai magana mai dariya ya yi kuka ya yi numfashi ya ci ya sha ya kwanta ya bacci ya zama mutum sosai allan da ya mai da maniyin nan ya zama wannan to ashe idan ka sake mutuwa ka sake komawa babu kamar da yadda kake babu to allan zai iya tashin ka kuma shine mana al'adar dan adam ko da yaushe yana inkarin halin da wato zai shiga a gaba sai idan ya shiga din to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce huwa allazi khalaqakum min dinin shi Allah tabaraka wa ta'ala ku sani ya ku mutane shine wanda ya halicce ku daga wato tabo yumbu bi khalqi abikum adama wato ya halicci babanku adamu alayhi salatu wassalam minhu daga tabo Allah ta'ala ƙasa da ruwa ya kwaba ya gina jikin adamu alayhi salatu wassalam ya bar shaka a bushe kamar tukunya in ka kwankwasa za ka dinga jin kamar yadda ka san ka kwankwasa tukunya haka za ka dinga jin adamu alayhi salatu wassalam lokacin shedan yana aljanna ba a kore shi ba kullum in zai wuce yana lura da adamu sai ya harare shi saboda iliminsa ya ba shi cewa wannan halittar da allah tabaraka ta'ala ya yi da kansa bai sa wani ya yi ba lallai wannan wani abu ne nan gaba ya gano haka kullum zai wuce sai ya harara adamu sannan ya wuce wata rana ya harara ya harara sai ya tuna ya ce ai ma bai da rai bai san kana yi ba sai ya zo kusa da shi da sanda a hannun sai yana nuna adamu alayhi salatu wasalam yana cewa wannan da ganinsa zai ci haramu wannan ka gani ko ka gani ga ido ga hanci ga baki nan bakin nan zai ci haramu sai yana nuna shi da sanda har ya zo ciki sai ce in ya ci nan zai zo ya taru yana zunguran cikin da sanda sai kaki sai tofa mai miyau a ciki sai ya wuce sai Allah tabaraka ta'ala ya ce abinda nayi da kaina ban sa wani yayi ba kai zaka bata dawo ka goge to saboda tun a lokacin hassada ta ci zuciyarsa ba zai iya yi a hankali ba idan mutum yana yi ma wani hassada idan ya masa wani ta'annuti karka kuskura ka ce wai a gyara wurin gyaran zai sake yin wani ta'annuti a bashi yadda yake kawai a gyale shi so da aka kira shi aka ce ya gyara wurin ya goge miyan da ya toba sai ya je yana kankarewa da haushi sai ya birma cikin adam sai cikin ya birma dama tukunya ce ƙasa ce da ya birma sai zai yi magana zai gyara sai Allah ce bashi bashi jeka jeka sai Allah ya halicci cibiya a wurin wurin da ya rami din sai Allah ya cibiya sai ya zama wani ado kuma sabanin da ciki babu cibiya zaka gan shi wani sungul haka bai da kyan gani sai Allah ya halicci cibiya a wurin to haka aka yi Adamu alayhi salatu wassalam Allah tabaraka ta'ala ya busa man rai ranar juma'a da yamma bayan sallar la'asar Allah ya busa masa rai to wannan shine ma'anan cewa Allah tabaraka ta'ala huwa allazi khalaqakum min dinin ko da ke wani zai ce to Allah ce khalaqakum ya halicce ku daga yumbu ko daga tabo ai babanmu kawai aka halitta daga yumbu ko tabo mu ma duka daga yumbu ne me dalili duk dan adam wato abincin da ubansa ya ci ne dan adam jikin dan adam abincin da ubansa ya ci ne wato abincin da babanka yake ci na itatuwa wato shinkafa dawa alkama gero acca gwaiba lemu ayaba kankana abarba apple shine tuffa sai inabi da sauransu to shine sai a tace a tace a tace sai a mai da shi ruwan maniyi to shine sai a tara shi a tara shi sai kwana arba'in sai koma jini kwana arba'in sai koma tsoka kwana arba'in to daga wannan shine dan adam yake ginuwa jikin dan adam yake ginuwa shi yasa kaga dan adam idan ya zo duniya ba abin da yake so kamar ya ga abinci kamar ya ga abinci saboda ma'anan huwallazi khalaqakum min dinin Allah tabaraka ta'ala shine wanda ya halicce ku daga tabo kaga dukkan wannan abincin daga tabo yake fitowa daga yumbu yake fitowa daga ƙasa Allah da zai halicci Adamu da ƙasa ya kwaba da ruwa idan kai shuka in ka shuka a ƙasa sai ka zuba ruwa sannan shuka sai ta fito dan adam kuma ya ci to abin da ya ci aka tace maniyinsa aka haifa to wannan shi ma sai ya fito da wannan shi yasa dan adam zaka iske shi da abubuwa da dama yana son abubuwa da dama sai ka ga ruhi yana hana shi cin abinci bacci son hawa babban mota ka san dalilin da yasa dan adam yake son hawa keke tun yana yaro ya hau keke ya hau mashin in ya girma ya hau mota wai saboda a kansu aka je neman auren babashi saboda a kansu aka je neman auren babarsa watakila baban a keke ke zuwa neman aurenta da za a je daura auren kuma motoci aka hau da mashina to shi ma da an haife shi ya girma sai ya fara tunani ya za a iya sai mashin ya za a iya sai mota ya za a iya gina gida saboda a cikin gida aka sa mahaifiyar shi ana nan ana nan ana nan ana nan sai sha'awa sai soyayya saboda me duka abin da ya faru aka haife shi sai ya dawo yana yi sai ruhi ya dinga hana shi sai Allah ya ce wa ruhi kyale shi kyale shi kyale shi la tuharrimu dayyibati ma ahallallahu lakum qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizqi idan ruhi zai ce da Allah kai ka bar duniyar nan ka kyale ka zo mu nufi Allah ka zo mu nufi Allah sai Allah ce a bashi ya ci abinci bashi bashi ya sha juice bashi ya ci nama bashi bashi ya gina gida bashi ya hau mota kul man harama zai in dai ba haramun bane bashi yayi to wannan duka saboda duk abin da ka san dan adam wato iyayensa sun yi ko ya faru da su to idan ya zo duniya wannan kokarin zai ta yi shi ma ya samu wannan abu shine huwal lazi khalaqakum min dinin Allah tabaraka ta'ala ya ku mutane ku sani shine wanda ya halicce ku daga yumbu wato turbaya shine tabo bi khalqi abikum adama minhu ya halicci babanku adama ne daga yumbu summa qada ajala sannan ya hukunta lokacin ajalin mutuwa ta mutu na indan tihaihi wato za ku mutu lokacin da wannan ajali ya cika ya kare lokacin da wannan ajali da Allah ta'ala ya hukunta ya rubuta gare ku za ku mutu idan ya kare wa ajalin musamman sannan Allah tabaraka ta'ala ya rubuta wani ajali wani lokaci ya kaddara ya tabbatar da wani lokaci wanda ke muayyani wani lokaci wanda yake muayyani shine na tashin ku bayan kun mutu Allah ya rubuta lokacin ajalinku ya rubuta lokacin tashin ku tashin kiyama kenan mabruhun abin rubutawa indahu a wurin Allah wato abu ne wanda yake tabbatacce Allah shine ya bar wa kansa sanin wannan lokaci liba asikum wato domin ya tashe ku shine ranar alkiyama tashin alkiyama summa antum sannan cewa ku ayyuhal kufaru ya ku kafirai tamtaruna kuna yin musu da jayayya tushakkuna kuna yin shakka filbasi a cikin cewa za a tashe ku bayan kun mutu ba da ilmikum annahu ibtada khalqikum bayan kun fi kowa sanin cewa Allah shine ya fara kagar halittar ku bayan ba ku ya samar da ku wa man qadara alal ibtida'i wanda yake da iko a bisa ya kagi abu bayan ba shi fa huwa alal i'adati aqdaru to ashe kuwa ya fa tsananin iko a bisa ya dawo da abu bayan ba shi da can babu ya faru abin to kuma da abin ya samu sai kuma ya kare to ashe dan ya haɗo shi ya dawo da shi ya mai da shi akwai ya fi sauƙi ai akan cewa dama babu ne ya fare shi na'am
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون wannan aya ana karanta ta da kira'o'i guda biyu waɗansu suna karanta ta wa huwa Allahu fis samawat kamar yadda muka karanta wa huwa Allahu fis samawat wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun waɗansu kuma suna cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi sannan ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya alamu ma taksibun wato kira a farko wa huwa Allahu fis samawati wa huwa Allahu fis samawati shi Allah ubangiji mahalicci a sama yake shi Allah mahalicci a sama yake wa fil ardi ya alamu sirrakum amma kuma a ƙasa ya san asirinku yana sama amma yana kallon ku a ƙasa ya san asirinku kira'a ta farko kenan waɗanda suke cewa Allah a sama yake wannan shine hujjarsu waɗanda suke cewa Allah tabaraka ta'ala a sama yake a shine hujjarsu wa huwa Allahu fis samawati ai Allah ya fi kowa sanin kansa tunda ya ce a sama yake ai a sama yake sannan kira'a ta biyu ita ce hujjar waɗanda suke cewa Allah tabaraka ta'ala yana ko ina wa huwa ma'akumu aina ma kuntum wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi amma ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya alamu ma taksibun to wannan shine hujjar waɗanda su kuma suke cewa Allah yana ko ina wato wannan ba zai zama dole ya kasance ga Allah tabaraka wa ta'ala abun bauta wato a cikin sama ba zai lazumta wa Allah tabaraka wa ta'ala tunda yana cikin sama ko kuma yana cikin ƙasa wato ya zama ana bautawa Allah a sama ana bautawa Allah tabaraka wa ta'ala a ƙasa har a kafa hujja da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sama ba ko kuma cewa Allah yana ƙasa ba a Allah yana sama yana ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala munazzahun anil makani waz zamani Allah abin tsarkakewa ne daga barin wuri da kuma zamani Allah ba mu tahayyizi bane a sama ba mu tahayyizi bane a ƙasa sannan waɗanda suke kafa hujja da ar-rahmanu al-arshistawa ya za su yi da munajatin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi a duri Sina'a Allah ya ce falan ma ta jalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan ya za su yi da wannan wakarran Musa saikan falan ma a faka kala subhanaka tubtu ilaika subhanaka ba subhanaka ai kidabul huduri ne subhanaka tubtu ilaika kuma yana sama ga Musa a ƙasa nan dutsen duri Sina yana subhanaka kuma tubtu ilaika sannan masu cewa Allah yana sama saboda ar-rahman al-arshistawa ya za su yi da munajatin annabi yunusa a cikin cikin kifi da yake cewa Allah la ilaha illa anta subhanaka subhanaka fa kuma Allah yana can sama shi kuma gashi a can cikin cikin kifi cikin cikin ruwa cikin cikin duhun dare kuma yana subhanaka subhanaka kaga wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi sannan ya za a yi wanda kuma suka ce Allah a ƙasa yake kawai ya za su yi da munajatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa Allah la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika sana'an alayka kama asnaita ala nafsika kaga wannan duka wato hidabul huduri ne inda ba a tare da Allah ba za a gaya masa haka saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala wani daga cikin arfa yana cewa alhaqqu ta'ala munazzahun an zamani wal makani wa ma'a zalika la yakhlu min zamani wal makani Allah abin tsarkakewa ne daga barin wuri ko zamani a ce yana sama ko yana ƙasa amma kuma bai rabu da sama ba bai rabu da ƙasa ba bai rabu da zamani zamani ba bai rabu da wuri ba tabaraka wa ta'ala shine har wani bawan Allah yake yin wata waka yana cewa wal haqqul muhidu bi kulli shay'in هو الرحمن ذو العرش المجيد هو المشهود في الأشهاد يبدو فيخفيه الشهود عن الشهيد هو العين الإيان لكل غيب هو المقصود من بيت القصيد جميع العالمين له ظلال سجود في القريب وفي البعيد وهذا القدر في التحقيق كاف فكف النفس عن طلب المزيد الله تبارك وتعالى ينا قيامنا وهو الله wato shi Allah tabaraka wa ta'ala Allahu wato Allahu sunan Allah ne wanda in an ce Allahu babu wani tambaya duk sunan da ka faɗa za a ce wa kenan in ka ce Ar-Rahmanu za a ce wa Ar-Rahmanu sai ka ce Allahu ma idan ka ce Ar-Rahimu sai a ce wane ne Ar-Rahimu sai ka ce Allahu mana idan ka ce Al-Maliku sai a ce wane ne Al-Maliku sai ka ce Allahu mana idan ka ce Al-Azizu sai a ce waye Al-Azizu sai ka ce Allahu mana amma idan ka ce Allahu waye zai ce waye Allahu idan aka ce waye Allahu ne zaka je Allahu ko to shi ne Allah da baraka ta'ala ke gaya mana wa huwa Allah shi Allah al-ma'budu shi ne abin bauta al-mustahiqqu lil ibadati wanda ya cancanci ibada wanda ya cancanci ibada a makamin shari'a ya cancanci ubudiyya a makamin ɗariƙa ya cancanci ubudatu a makamin haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala shine al-ma'budu al-mustahiqqu lil ibadati fis samawati shine abun bauta wanda ya cancanci a bauta masa fis samawati a cikin sammai mala'iku sun ɗauka da annabawan da suke sama suna ta bauta masa wa fil ardi Allah tabaraka ta'ala shine al-ma'budu al-mustahiqqu lil ibadati fil ardi shine abun bauta wanda ya cancanci a bauta masa a cikin ƙasa ga yanan mutane duk mun ɗauka bayan Allah ana ta ibada ana ta ibada zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ya alamu sirrakum shine wanda ya san cikin cikinku waje harakum kuma ya san wajen wajenku matu sirruna wato abinda kuke boyewa a cikin zuciyoyinku Allah ya sani wa ma ta jaharuna da abin da kuke bayyanawa da harshe ana gani a fuskokinku kuna nunawa amma abin da yake can ciki ba haka bane duka Allah ya sani waya alamu ma taksibuna sannan kuma Allah ya san ma ta'amaluna abin da kuke aikatawa min khairin wa sharrin na daga alheri ko sharri duka Allah ya sani na'am وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين Allah tabaraka ta'ala yana zargi ko kyara ga maguzawa wato mushirikai da kuma masu yin aiki irin na maguzawa mushirikai me dalilin zargin wato Allah yana yin zargi akan duk wanda ya kawar da kai daga barin ganin hujjoji da dalilai na tauhidin da Allah ya kawo anan الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من دين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تدون دي كود كي قوانا الله تبارك وتعالى ينا kyararsa shine cewa mata tihin min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'urdin wa mata tihim wato babu wata aya ko wata mu'ujiza da za ta zo wa ahla makkata ma'abota zaman garin makka min ayati rabbihim daga cikin ayoyin ubangijinsu min alqur'ani na daga alqur'ani illa kanu anha mu'ridina sai face sun kasance masu kawar da kai daga barin ganin wannan ayoyi wannan mu'jizozi wannan alqur'ani sun kawar da kai daga barin ganinsa na'am فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون واتو ba dole ba ne don mutum ya zauna da babba ya zama mutumin kirki da dole ne wallahi ba wanda zai halaka a zamansa da manzo Allah ba sharaɗi ba ne don wai kana tare da wani babba a ce sai ka zama mutumin kirki mafi yawanci masu mannuwa da manyan mutane macuta ne mafi yawanci mayaudara ne mafi yawanci miyagu ne za su rika amfani da wannan babban da suke tare da shi su dinga cutar da bayan Allah mafi yawanci ba duka ba ne ana samun wanda za su je su jingina da wani babba yanzu misali sai na abakar siddiqu ka duba cewa kai duk duniya bayan annaba ba kamar shi ka duba sai na umar faruku radiyallahu anhu ka duba sai na usman zunnuraini radiyallahu anhu ka duba sai na ali karramallahu jawa radiyallahu ta'ala anhu asadullahi galib kaga ai su sun je sun rabu babba ka duba yadda suka zama sun amfana sun amfanar to amma akwai waɗanda su kuma za su je su jingina da babba kamar abdullahi dan ubayi dan salul kaga munafiki ne yana wurin annabi kuma gobe sai ka ganshi a wurin mutanen makka su abu sufiyan to akwai da yawa waɗanda suna zuwa suna fakewa da waliyai amma ba su da komai sai dai ɓata sunan waliyan to wanda bai da adalci ko kuma bai san Allah ba sai ya dauka waɗannan wawayen mutanen kazamai masu datti masu laifi masu zunubai sai su a dauka ai waliyan ke koya musu alhali ba su bane ko kuma ba su yin banna irin wannan amma za su rika fakewa da waɗannan waliyan suna zuwa suna zaluntar na ƙasa sai su rika zuwa suna kaiwa waliyan labaran da ba a yi ba labaran da ba a yi ba dalilin kai labarin so suke su samu kusanci da waliyan sun san idan ba su bata waɗancan ba idan waɗancan za su zo idan wannan mm, da ya zo gaban walin ya zo ya zauna yana wannan giggiwon da zai shekara ɗari a gabansa yana hidima duk ran da wancan ya zo so ɗaya hankalin waliyin wurin wancan zai koma saboda manufar wancan irin manufarsa ce shi kuma wannan duniya ta kawo shi to sai ga in ya bari wancan ya ƙara so za a yi bashi so ya zai bari ya kokari ya kawo matsala da za a samu sabani yasa su ba suke cewa man sabaqa lahul khizlan la tanfa'uhu al adillatu wa tawaturul burhan wa la taziduhu zuhurul mu'jizati wa awil karamat illa at tahasud wa zuhurul adawat idan inayar Allah bata gabaci mutum ba duk wani wa'azi ko wani karama ko wani mu'jiza ba za ta taba amfanar da shi ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana anan cewa wato su su kafirai wa mata tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridina faqad kazzabu bil haqqi hakika sun karyata da gaskiya menene gaskiya din alqur'ani ko annabi duk yayi alqur'ani gaskiya ne annabi gaskiya ne wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka shi ma gaskiya ne to mutanen makka sun karyata da wannan gaskiya kafarai sun karyata da wannan gaskiya wato alkur'ani lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu fasawa ya tihimu an ba'u ma kanu bi yastazi'una da sannu labarin awaqiba wato karshen ma kanu bi yastazi'una abinda suka kasance suna yin izgili da shi zai zo musu menene suke yin izgili da shi kaji wani an mutu za a tashi sai a kyalkace da dariya kaji wai akwai jahannama sai a kyalkace da dariya to Allah tabaraka ta'ala ranar alkiyama zai sa mala'iku su janyo su da sarkoki na wuta sai a kawo su bakin jahannama din sai a ce yaya wannan abin dariya ne ko sai su fashe da kuka wannan ba abin dariya bane ba sai a ce to ku fada shine fasaufa ya tihimu an ba umma kanu biyastaziuna da sannu karshen labarin abin da suke yin izgili da shi labarin zai zo musu za a kawo su ga abin kiri-kiri ga kiyamar an tashe ta ga kuma jahannamar sai a ce to shikenan ku fada Allah ya kiyaye mu alam yarau ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين
ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين واتو ألم يروا yanzu ba su gani ba shi gani ba kowa bane yake yi za ka ga mutane kamar suna gani amma ba sa gani ba yadda za a yi mutum ya ga annabi bai gane shi ba sai dai in makaho ne shi yasa Allah ke cewa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur inna la ta'mal absar idan zuciya wato ido naka ba shi bane yake makanciya dan kaga mutum makaho da sanda ba makaho bane in dai ya kadaita Allah ya shaida manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda da bayin Allah kuma yana bautawa Allah to ba makaho bane a makaho shine wanda har yanzu shi bai yadda ma da yawa rana ma shine wata ma shine wuta ma shine ruwa ma shine gumaka shine ko kuma ya aje waɗansu ƙatti su yake bautawa su ne to wannan makaho ne amma idan zuciya baya makancewa to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wai alam yarau wai yanzu ba su gani bane ne shi nazari da itibari wato gani kallo da kuma lura ka fahimci abin da ka gani yana wajabta wa zuciya yin taushi da karyewa duk mutum da ka ji an ce zuciyarsa ba taushi zuciyarsa ta ƙi sunkuya wa Allah to har yanzu bai- bai gani ba ne bai samu annazaru wal itibaru ba da ya samu gani da lura da ab- ayoyin ubangiji to da zuciyarsa ta yi taushi da kuma zuciyarsa ta yi wa Allah sujada wannan wato annazar wal itibaru ibada ce babba a wurin waliyai ahlullahi tabaraka wa ta'ala a cikinsu akwai ubadu akwai zuhadu waɗanda su ne ulul azmi a cikin ijtihadi to waɗannan da'iman suna cikin nazaru da kuma itibar wato sama da nazaru da itibar shi ake kira fikiratu shuhudi wal iyan fikiratu shuhudi wal iyan tunani irin na shuhudi da kurukuru gani da kuma wato a kurukuru ka sa akwai gani za a ce ai ai na gani ya ce wallahi na, na gani kurukuru wannan ya gani kawai ya wuce wannan ya gani ya zuba ido sai da aka gama to akwai wani irin tunani na gani da kuma gani kuru-kuru wannan gani shine wanda ake kiransa wato fikiratul lati ta ɗoyi wujudul kauni tunanin da yake nannaɗe samuwar halitta shi ya fi ƙarfin annazar wal itibar fikiratu shuhud wal iyani idan ka zurfafa a ciki za ta nannade tabar masamuwar halitta kaga babu na farko wannan annazar wal itibar ana kiransa fikiratu imanin wa tasdiqun fikiratu imanin wa tasdiqun wato tunani irin na imani da gasgatawa gani na biyu kuma tunani na biyu ana kiransa fikiratu shuhudin wa iyanin fikiratu shuhudin wa iyalin to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alam yarau wai shin yanzu kafaran makka ba su gani bane ba su yi duba ba fi asfarihim ba sa gani ne a cikin irin tafiye tafiyensu ila shami ba sa zuwa siriya ba sa gani a ƙasar sham kam kasiran wato da yawa tili a halakna muka halakar min qablihim kafin su min karnin daga tsarekunsu wato mutanen wasu zamanai ummatin wasu al'ummatai min al'umami daga cikin al'ummatai almadiya waɗanda suka shuɗe makkannahum ai a adainahum makanan mun ba su bagire mun ba su wurare mun ba su ƙarfi mun ba su arziki mun ba su jama'a mun ba su dukiyoyi fil ardi a cikin ƙasar duniya bil quwwati mun ba su ƙarfi wasu ati da yalwa malam mu makillakum irin ƙarfi da yalwar da bamu ba ku ba malam nu da lakum irin abin da ƙarfin da bamu ba ku irin shi ba wa arsalna sama'a sannan kuma muka aiko da sama yani almadara muka aiko muku da ruwan sama muka aiko da ruwan sama alaihim wato a kansu midraran mai kwarara matatabi'an mai biyayya bayan juna waje annal anhara sannan muka sanya koramu ta jiri tana gudana min tahtim a ƙarƙashin gidajensu tata masakinin wato swimming pool tun zamanin su ake swimming pool wurin da ake wanka ka san a gidajen masu kuɗi ba ana yin haka ba sai ka ga an gina wani wuri an killace shi sai mutum ya zo in bai da kunya ya tube yana wanka matarsa ma ta zo tana wanka eh to irin wannan ba wai yanzu ake yi ba tun zamanin waɗancan ɗin amma ku wuce ku je sham ba kuna wuce sham ba ku je za ku ga kufai wasu irin manya-manyan gidaje ku leƙa za ku ga wuraren wanka duk al'umma ce waɗanda suka zo kafin ku akwai jama'ar annabi salihu akwai jama'ar annabi hudu akwai jama'ar annabi musa akwai jama'ar annabi ludu akwai jama'ar annabi duk ga sunan annabawa sun zo sun faɗi mu muka aiko su a yadda ba muka halakar da jama'a su ku je siriya ku je sham za ku ga wato ragowar irin waɗannan gidaje ku dawo ku ba junanku labari waɗanda mun ba su alƙuwatu wasu si'atu malam nu makillakum irin ƙarfi da yalwa da wadata da arzikin da ba mu ba ku irin shi ba wa arsalna sama muka aiko da ruwan sama alaihim akan su midraran mai kwarara mutatabi'an mai bin bayan juna waje annal anhara muka sanya koramu tajiri tana gudana min tatim daga ƙarƙas- wato karkashin wato gidajensu fa ahlaknahum sai kuma muka halakar da su bi zunubihim saboda zunubansu bi takazibihimul anbiya wato saboda karyatawar da suke wa annabawanmu wa an sha'ana min ba'dihim sannan kuma muka ta muk- wato muka raya bayan su muka gina ko muka halicci wata halitta bayan su karnan akharina muka halicci waɗansu jama'u daban sababbi bayan mun halaka waɗancan kuma idan ba ku yadda da shi ba za mu halaka ku mu zo da waɗansu sai ga mu sai ga mu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu anta al-qiyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين